بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يعين عبده باب بابي هل يعين عبده shin mutum zai taimaki bawansa yana da bawa ko yana da boyi-boyi mai masa aiki shin mutum zai taimake shi malam al-imam al-bukhari ya yi shi da tambaya hal yu'inu abdahu ko dai al-imam al-bukhari yana taraddudi akan hukuncin shin wajibi ne ko mustahabbi ne ko kuma an yi saɓani a kai ba shi ne taraddudin ba a malamai sun yi saɓani malamai sun yi bayani akan cewa wannan siga ce ta al-imam al-bukhari idan ka ga ya sa abu a tambaya ya yi tarjama babi da tambaya hatta a cikin aljami' nata wato aljami'u sahihul musnad sahihul bukhari kenan in ka ga al bukhari ya sa tambaya to mas'alatu mukhtalafun fiha aw huwa taraddada baina hukmin wa hukmin akhar fi al-mas'ala yi taraddudi ya rawar kafa shin hukuncin sa kaza ne ko ba haka za bane to sai ya kawo ko kuma dama can malamai magabatan al-Imam al-Bukhari sun yi sabani akan mas'ala to shi yasa sai sa a sigar tambaya hal yu'inu abdahu shin mutum zai taimaki bawansa haddathana adamu qala haddathana shu'batu qala haddathana abu bishr قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن ينا بعد labari daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce to wasu malamai sun allala wannan hadisin da cewa hadisi ne za'ifi saboda jahalatu sahabi amma malamai da yawa kuma sun mayar musu da martani akan cewa ai aljahalatu bis sahabi la tadurru idan ba a ambaci sunan sahabi ba ko ba a san sahabin ba baya cutarwa li'anna sahabata kullahum udulun bi ta'dilillahi ta'ala wa rasulihi lahum Allah ya ce su adilai ne sahabban annabi sama ma ya ce su adilai ne saboda haka ba a buƙatar sai an san waye sahabin kun ga an ce an rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ko qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sama ya ce ariqakum ikhwanukum bayan ku yan uwanku ne idan aka ce ku wani dan uwanka ne ana nufin kun zama daya idan hidimarsa ta taso a yi da kai idan abin damuwarsa ya taso a yi da kai shine al'ukuwa inna akhaka al-haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak wa man idha ghaibu az-zamani sada'ak shattata fika shamlahu li yajma'ak shine abokin gaskiya inna akhaka al-haqqa man kana ma'aka dan uwanka na gaskiya shine wanda yake tare da kai kullum wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak wanda ya yadda ya cuta saboda kai ka ji daɗi ka amfana wa man idza ghaibu zamani sada'ak wanda kuma idan yaye yayen zamani suka sa maka ciwon kai to shatta tafi ka shamla huli ya jima'ak shi kuma sai ya rarraba kansa domin ya ga ya tattaro ka ka dawo wannan zafin ciwon kan da ke damun ka ya sanyaya maka shi wannan shine dan uwa to manzon sana ya ce arqakum ikhwanukum bayan ku yan uwanku ne fa'asinu ilaihim ku kyautata musu ista'inuhum ala ma ghalabakum ku nemi taimakon su a cikin abin da ya rinjaye ku abin da kuka kasa yi to ku shigo da su ku yi tare wa'inuhum ala ma ghulibu sannan ku taimake su a cikin abin da aka rinjayar da su a kansa abin da suka kasa yi ka ba mutum aiki ai dama duk wanda ka ɗauke shi aiki ai mataimakin kai duk wanda kuke aiki mataimakin kai to idan ya kasance ka dora masa abin da ya fi karfinsa to shigo a yi da kai kai ma ka taimaka masa shi ne da na baku misali karatun baya babban ma'aikaci ko shugaba a wuri sai a ga yana yin wasu ayyukan da kila masinjoji ne ko leburori ya kamata su yi sai a ga kawai an shige da shi ake yi to aiki ne da irin waɗannan hadisan na faɗa mana wasu malamai sun ba'afa wannan hadisin a cikinsu a wannan zamanin hadda albani Allah ya gafarta masa a shekul albani yana ganin hadisi ne da'ifi kamar yadda ya ambata a cikin littafin sa da'iful adabil mufarrad amma ga baki daya malamai suka ce ma illar da ta sa suka za'afa hadisin shine wancan sahabin da aka ce min ashab an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا أمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه قال أئين العامل من عمله من زن الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة كتيمك ما أيكتي من عمله دعيكنسا إذا كان أيكي ka ba wani aiki to ka taimake shi a cin aikin nan taimakonsa na farko shine ka taimake shi akan hakkin shi in yi wannan aikin a biya shi hakkinsa sannan taimakonsa na biyu shine taimako hissi wancan taimako ne ma'anawi taimako hissi shine ka fito kai ma a yi aikin da kai ka taimaka masa shi yasa ba daidai bane duk matsayin da mutum ya kai kawai shi ke ne koma ofis ya ta juyawa a kujera shi kenan bai san abin da ke faruwa ba sai abubuwa sun lalace shi ta shi ba laifin shi bane laifin ma'aikatansa ne shi bai san abin da ake yi ba to dama can baka da siffa ta shugabanci kenan in dai har waɗanda suke karkashin ka za su yi ɓanna kai kuma ka ce wai ai su suka yi kai kuma kana shugaba alhali an ta ra'asun sunan ka ra'as hum sa'irul jasad wala jasad bila ra'as ko ba haka bane akwai jiki ba kai an yi najaji kenan jaji jaji da ya farga daga baya bayan an fullaka to kaga wannan kenan sannan fa inna amilallahi la yakhibu domin mai aiki dan Allah la yakhibu ai baya walakanta bai kamata ya walakanta ba ya'ani alkhadima abinda ake nufi da amilullahi ana nufin alkhadim mai hidima ai Allah ne ba da dama cewa a ɗauke su ko Allah madaukakin sarki ne ya sa wasu su zama a ƙasan wasu ko ba haka bane haka ne ya tafi da ba'adukun ba'adan sukhuriyan domin wasu su ɗauki wasu a ƙasa yanzu ranar da aka ce ba mai kwasan masai a cikin al'umma za ka sha mamaki ranar da aka ce ba mai faskare za ka sha mamaki duk wasu abubuwa da kake ganin ƙasa-ƙasa suke ƙasƙantattu ne to sai ka sha mamaki ranar da aka ce ba masu yin su har su kuriyan ɗin kenan saboda haka mutum ya taimaki bawansa idan ya ba shi aiki yana ɗaya daga cikin adalci ko yana cikin ihsani adalci na nufin wajibi kenan ihsani kuma na nufin mustahabi to ba zai wuce ɗaya daga cikin waɗannan ba in ka ba kana da ma'aikata ƙanana to ka taimaka musu a cikin aiki mun gane ai ko ka taimaka musu a cikin aiki idan an zo ana aiki kai ma a haɗa ayi da kai wannan kuma yana sa ma'aikata su ƙara jin daɗi a ransu kuma su ƙara riƙe gaskiya babu la yukallafu al-abdu min al-amali ma la yutiqu babun da zai yi bayani nan kun ga Imam Bukhari nan ya ba da fiqh ma taraddada babun babi la yukallafu al-abdu min al-amali bai halasta a dora ma bawa aikin da ma la yudiku wanda ba zai iya ba haramun ne la wannan nafi siha la yasihu baya inganta in an ce ku as-sahih wajibi baya zama wajibi illa idza kana sahihan wa idza kana shay'u ghayra sahihin fil usuli to shi kenan ya zama mai muharraman ya zama haram حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن أجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته للمملوك باوا ينا طعامه أبنشنسا إن كان دباوا واجبيني كباش أبنشي وكسوته كما كيزا كباش كاين ساوا كسفات الدش ولا يكلف من العمل ما لا يطيق sannan bai halarsa a ɗora masa aikin da ba zai iya yi ba duk abin da aka san ba zai iya yi ba ba daidai bane a sashi kana da yaro bai halarsa ka ɗora masa abin da ka san ba zai iya yi ba wannan ya shafi har da 'ya'ya kar ka ɗora masa abin da ba za su iya yi ba kowa a ɗora masa abin da aka san zai iya yi kuma wannan shi ke jawo amana shi yasa ko aiki za a yi misali koyarwa tana tana tana da wannan mutum sai zai ce shi ba zai iya karanta da darasi kaza ba ce ba ana abu bane ka je ai tun daga nan qutilatil maddatu fal maddatu maqtulatu an kashe madda domin daga cikin shurudu shurud na ingancin koyarwa ya kasance ne ar-raghbatu fil madda raghbatu al-mudarris fi maddatihi malami ya zama yana da kwaɗayin madad da yake karantarwa ya ɗauka kaman a matsayin abincin da ya fi kowanne daɗi a wajensa to haka ya ɗauki wannan madad tasa in yana karantar da ita mun gane ai to kun ga wannan kenan shi yasa Imam al-Bukhari kai tsaye ya bada babi babun la yukallafu al-abdu min al-amali ma la yutiqu kai tsaye bai halasta ba حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن أجلان عن بقير أن أجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته إذا ما قبيل وفاته قبل زي غسية باش حديثي قبل زي مش قبل تزجير سقبيل جب قبل زي غسية باش وانا حديثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق kun فكره الإمام البخاري shi ne dai wannan abin da ya ƙara kawai shi ne menene kubaila wakati kubai kubaila wafati domin ya nuna maka cewa ya fi haddacen nan so daga hadisin shi ne haddasana musaddadin qala haddasana yahya an al-amash qala qala ma'rur mararna bi abi zarr wa alayhi thawb ma'rur tabi'i ne babban tabi'i ya ce mun wuce muka ga abu zargin al-gifari sahabin manzon Allah su sama wa alaihi saubun ya sa wani tufa ya sa wasu kaya wa ala gulamihi hullatu sannan ya sa ma bawansa asin da asin shi ya sa wani kaya ba cikakken kaya ba kamar misali a ce wando daban riga daban irin dai kwatankwacin wancan wancan riwaya da muka karanta amma kuma bawansa gayi nan pes ya sa ma bawansa bawansa ya sa kaya masu kyau tun daga sama har ƙasa iri ɗaya hula da rigar da wandon iri ɗaya har da ma takalmin duk iri ɗaya asin da asin faƙulna sai muka ce lau a kasta haza wa a tsaita haza gairahu kanat hullatan ya ce o sai da ka riƙi wannan shi kuma wancan ka bashi wancan sai ya zama hulla ya zama asin da asin kai ma kai قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله جعلهم الله تحت أيديكم yace kai rabani ba zan yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya ce ikhwanukum bayunku yan uwanku ne ja'alahum Allah tahta aydikum Allah kawai ya sanya su a ƙarƙashin ku ne liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriyan dinnan dai faman kana akuhu tahta yadihi duk wanda dan uwansa ya zama a karkashin shi yake falyut'imhu mimma ya'kulu to ya ciyar da shi abin da yake ci kada a yi tukunya biyu mai gida lafiyar shi kalau ba ciwon siga yake da shi ba ba ciwon hawan jini ba wai shi kenan sai a ce tukunyan mai gida daban miyar shi daban abincin shi daban nashi mai daɗi su kuma saura kawai sai su ci abin nan sai ka samu shi matar shi ce ke dafa mishi abinci su kuma sauran sai a zo wata ƙato tukunya irin matan nan ne aka ɗibo jibga-jibga su bi suke su uku suke haɗuwa su tuka tuwa so daga duk shinkafar da za a dafa a gidan sai ta yi ciki haka za a rika cin ta tsage-tsage shi kuma nashi yar tukunya shi yar daban a gas kuka ake dafa mishi nashi ba daidai ba ne wannan ko kuma mutum ya tsufa kawai shi kenan sai a zo rabuwai shine mai gida ainihin na siyo sai a kwashe tsunkoki a bashi ƙananan yara su suka fi buƙatar naman nan kai ba ka buƙatar nama ya zama ma bala'i a kanka balle naman sa sai a kwashe sai a bashi yara kuma sai a ɗan fimfincina musu a ba su kamar kunnen mage ba daidai ba ne to bayin ka bayi an ce musu haka balle ya'ya waliyulbisu mimma yalbasu sannan kuma ya sa masa irin tufafin da yake sawa wala yukallifu ma yaghlibuhu sannan kai ya matsa masa abin da ya rinjaye shi abin da ba zai iya yi ba kai ya dora masa fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alayhi to idan ya matsa masa ya dora masa abin da ya san ba zai iya yi ba to ya taimake shi a shigo kai ma ayi da kai tun da ka ɗora masa abin da ba zai iya yi ba to shi kenan ka jibga masa aiki to kai ma ka zo a yi da kai wannan ya shafi kowa inda ake kenan wannan shine tsarin musulunci tsarin zaman lafiya ba addinin da ya kawo zaman lafiya da adalci a zauna ba a cikin kowa ba la zarara wa la ziraran nan da ake magana to yana cikin musulunci Allah ka tabbatar da mu akan haka